أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن إنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na zulhijja hijira shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan bakwai shekara 2021 a karatunmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratul hajj a aya ta 53 kine insha Allah za mu tashi aya ta 54 kayan nan ɗan tambayoyi kayan tambaya sai ƙarin faɗakarwa game da bayani ne da ya gabata na babu su kwanaki a duniya waɗanda suka kai kwanaki wannan goma na watan da to a cikin ma wanda yake mai fadala na radan azumi azumin harfa hadisin abu qatada wanda muslim ya rubuto haka ashabu sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin siyamu yawm arafa fi kasr sanatayn al-madiya wal mutakarrira azumin ranar arfa yana kafara ta kurakurai na shekara biyu kafara shekara biyu ya ce da shekara da ta huce da shekara mai zuwa ake ma kafara an ce bayan ramadan babu wani azumi mai fadala kamar azumin ranar arfa kuma wannan shekara zai kasance a ranar litinin kenan damar kuma yamma litinin ga ranar azumi ta kanta kenan ranar litinin ne azumin ranar arfa haka a ruwaya ta musulun ya roto cewa annusar da salam ya ce babu wata rana a duniya da allah ya yantar da bayi daga wuta mafi yawan yantar da bayi kamar rana arfa wata ruwa ya ce a fatalar duwa duwa yin arfa mahijiyar addu'a addu'a rana arfa kwarai rana arfa rana ce ta alkhairi ga azumi kuma mai yawaita addu'a ga bukatunmu da Allah subhanahu wata'ala ya antar da mu daga wuta amin ya rabu alamin sai tambaya ta farko cewa ranar sallah wanda ya yanka an ce wanda ya yanka kahin yankan liman ba shi da layya to asalin maganar cewa abinda ata bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man daba qabala salam fa inna ma daba li nafsi duk wanda ya yanka kayan sallah ya yanka ne kullum dan ya ci nama kullum amma ce man daba ba'da salati faqad tamma nusuk faqad tamma nusukuhu wa asab sunnatul muslimin duk wanda ya yanka bayan sallah ya cika ibada shi ta cika kuma ya daidai da sunar musulmi kenan abinda aka sa sharaɗi bayan sallah ba ce bayan kan liman ba ɗan waye kan yi ai limamin kundiyar kawo ɗan wa aikace ba na bada ba na mamaki wata shekara ba zuba abin da huciyar da ke yake komo na taɓa sallar ni ne liman na limanci na tsarin sallar idi bana rabu na ya kuma ya ce ya ilimin ya yanka wata shekara ce ba zuba tsawon tari ne a zai da raguna zai da raguna wallahi ne idi na tsare bana rabu na kuma wanda zai ba wanda zai wani abu ne wanda ya shari kuma wani abu ne wanda cewa ka kana rubutu ba mutunci kuma ba dan ba cewa wai an kasa ba na imani akwai wanda muke tare da kasa ba miliyan guda ne laya amma wani tsakanin nan da Allah ne kuma ba wani da zama na rabon laya kuma aka yi ya tsari aka waɗi ya waɗi ko kenan yan uwa kan wannan matsala ta sauja hankalin yan uwa na ɗaya ɓangaren malamai ko ustazai da ɓangaren wanda suke tare da malamai wani abu da mun rayu a cikin shi kuma Allah kan mutu shi matsalar su akwai yan uwan suke malamai ne ko ustazai wani sai ya ɗauka misali kana tare da wani mai hali sai ka ɗauka idan bai ma kaza ba sai ga mana abin da addini ko da matsalar tafiya gaba ɗaya ka kada hankali sai kama yamma da ka gane yawan tafiyar addini tafiya ce ka zo in gami ga ma'addini Allah ya ce mutane sai gama abin da wannan mas'ala ta rayuwa idan ka shiga ta matsala ko kumci ka ɗauka ba ba koyi ba sai ka tara mutane hankali ko ka neman ma shi ma ita ina shi da baka in wa gaskiyar magana a samu haka nan ka ɗauka ɗan uwa an mai kuɗi ne aboki ne mene ne mai hali suna tare ɗan allah sa ya zama da ita maka maka masha allah idan mai gano ba ka gama abin da matsalar rayuwar ka da matsalar da'awa ka rika neman ka ji ka ko ka ɗauki kowa da fushi ba ma ka zama ka kowa ɗan masana masu masana hali kuma su ma ɗan uwa wannan da yawa ɗan uwa su ma masu halin aka samu matsala kidan kuma masu halin da kuka diba halin wanda suke tare da kuma limammai ne masu karantarwa ne rika diba halin da suke ciki gaskiya ya bukatar rika diba da halin ustaz da nake ciki yan wa domin in rashin an wallahi rashin kula da na fike kawo duk abin da gwani kungiyoyin addini sun yawa duk wani abin yake kawo iya ga ana tsaye da shi iya wani wa'azi ne ma ga sauti ga komi amma iya ga suwa ne a gaba samun bai samun komi daga an samu wata okazu ne ga ware shi ma yana shi zan iya gabar da shi ma na mai samun kajin samu duk marigewa an gana kungiyoyin addinin nan sun yi yawa kowa ya ja nan wannan rabuwa wannan rabuwa neman wani abin ya kai da matsala daga ya samu kasuwan ta bai ware bai jake ba shi duk shi ke kawo a rika taimaka musu da yawa rashin cikin kulawa da su aka matsala da yawa a cikin fahila dan uwa gama ku kisa biyu wanda cikin malaman Najeriya ne ke bayar da labarin da magana wata kisa ta hiyar masu wa'azi da al'umma abokan zama kisa ta warko na ga Dr. Abdullahi Balagadar ɗaya ke ba da labarin da wani limami ne ustadi ne mai karantar a masallaci matsalar rayuwa yake ciki ban Allah ran nan ya haɗu bai lahiya bai lahiya aka zo haɗu a masallaci su ɗaliban mamun aka ji aka ɗauko liman za a tafi likita ita na bari yawa kayan ta aikace ana ta hiyar hannu wani wuri yake haka yake ishara iya gwada iya gwadawa da aka diba iya gwada mai shayi da madara wallahi da aka tsaya wurin shayi mai madara ka ce to malam kudin yiwa gare shi aka ce a zubo madara da waye da waye aka zubo aka ba malam ya ci ne ya shanye gaba daya ya hada ƙaro wallahi ya ce a ƙaro an ƙaro ai mana shi shi cikin shi suka ce kare kun ga wannan abu mu kama kama da kanmu wallahi malama din wa gari shi kwar aka ji gano kun matsala jin wace kuma na gari shi shikenan shi ba koma gida a koma aka yi shawara aka dauki mataki kuma yadda za a malam kuma za a za ka samu shi kaga wannan bari a samu hayin ta yin wa mai wani bai magana ba a gida akwai tuma akwai tuma da iya ka karshe kula da abin da ke ciki ta biyu masallaci ne wannan na masu na nazari yake neman ciki jagoranci sha walla da wuya a yi sallah biyu ba yi ba ba ko kabili kullum ya yi kabili ko kusan ko ta yi kabili ba sai ku ce alhaji kaga wannan akwai da biya ko matsala walla bai yi wa abu wannan kullum a ce mutum ya kwanda ba abin da kabar cikin malam adiba ya ce alhaji bai yi gadama ba yar hali ma ya kame ta ba ya ce gidan malamin sallama malam da Allah in aka matsaloli na bashi da zaka zaka hodi ba matsala ya kamke maka to hodi ya hodi bashi suka shi alaji ya bada kuma shi malam da abin zai malam wannan gidan akwai wani gidan na can ka koma za a gyara wani gidan aka bige mai wannan gida aka gyara gidan aka kai shi kumara aka bashi ɗan nurori sha wallahi a shekara ba ya kawo ba Sai rayuwa ce kenan a ranka dibawa gaskiya a ranka dibawa don ka rayuwa ce an shi kita damu ma Allah Allah kan alhamdulillah mun gaskiya kama ce ni alhamdulillah mun Allah ina magana dai a diba saura gaskiya kuna tare da ustazai a diba da kyau ka a bar haka nan gaskiya wallahi ya kai matsala da Allah taimake mu kenan muna magana yanka kurin abin da ake nema idan liman ya yi sallah an sallama kowa ya yanka ne ba wani jiran sai yankan liman ko ya yanka ko bai yanka ba ba ruwan wannan shi ne sai wannan sai ta rubuto wani zan shigo shi ma yake maganar sallah ta jami'in sallah jami'in sallah duwan da ya zo masallaci ana jami'in sallah isha bai magarba ba iya da damar a aikin sahabbai abu darda yana iya damar yabu wannan jama'a suna isha shi iya da niyyar magarba muna kabin abin raba haka a tare suke cewa kullum rasu nufi kowa ya ka sunna shi kai ka yi magaraba kan aka yi uku ka zama kan sai ya kana addu'a ka yi tsari kan ma kai sallama na dinna da dama kai sallama kana yi ne da da wahala kenan haka ba a barin sallah haka wannan shine wani sauran da mace duk sai kun gurin an bai aka mace kun sallama ta karatu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم wannan bayani da ya gabata dai kan mas'alar ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri na irin abin da yake gamuwa da shi ya samu sauran annabawa duk lokacin da wani manzo ya zo yana karantar da al'umma saƙon Allah aka samu shaidan ya shigo kan wannan saƙon Allah ya kawo shakka da shubaha a cikin wannan saƙo ƙarƙashin wannan mun yi bayanin rashin inganci na wannan kissar cewa annabin ne sallama ya yi lafazi na wannan magana ta duka gani kuma wulakin wannan ba nan bane da yi magana masu inganci ruwa ba ta inganta ba da ta manzo Allah shedan ya sa mai jiwo lafazin wannan yayi na yaban wa'annan gumaka kurin dai abu ne wanda shedan zai shigo ya kawo shuba ya jufa mutane sai samu shuba kan maganar Allah to wannan abin da ya wakana Allah subhanahu wataala ya ce dama haka shedan kan wa manzannin Allah annabawa ko manzanni to amma kasan al'amari Allah subhanahu wata'ala yana janye yana tabbatar da ayashi ya ɗauke wannan shuba ya tabbatar da ayashi wannan shuba ta gushe gaskiya ta tabbata wannan shi magana kenan kenan wannan abin da ya wakana ya wakana damar an wa sauran annabawa na kawo shuba to wannan mun yi bayani a baya cewa abin da ya tabbata musulmin habasha da suka dawo a madina dalilin karanta annajam ne an salama ya yi sujada mushrikai sun yi sujada kowa ya sujada da mutum da aljani wannan shi ne ya maido ya maido sahabbai daga habasha ganin labarin gida ya lahiya hatta ya maka gaba da kowa ya sujada ga Allah su ku yi sujada ne kurun dan karshen alqur'ani kurun ke sujada musamman sun kurun kowa ya sujada ga Allah wannan shi ne ba dan wannan kissa ba ta magana shedan da ya je wa aka ce to wannan cewa ya je ba amma ba harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wannan abin da yake da yake wakana na idan shi dan ya kawo shubha akan ayoyin Allah Allah ya ture magana shi dan ya tabbatar da ayoyin shi wal ya'lamu allazina utul ilm annahu haqq dan wa'inda Allah ba ilmi sana cewa qur'ani gaskiya ne daga Allah yake kina wani abu ya zauwa ya shige shi da Allah yake magana akan cewa alimul ghaibi fala yusiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasul fa innahu ثم بين اليوم خلفه رصدا يعلم أقدار أبل موسى الربيع وهذا بما لديه وأحسن كل شيء عدالا kenan wannan Allah ya tabbatar mana cewa idan Allah zai faɗa manzo da sako da gare shi iya sa tsaro gaba da baya ba mun iya tilkara Jibril har ya so da wani abu da shewa a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam sakon Allah tsararre ne kenan waɗanda Allah ba ilimi za su san da cewa maganar Allah ita ce gaskiya kuma Qur'ani daga wajen Allah yake فيؤمن به ذات إيمان القرآن فتخبت له قلوبهم ذكا تنسو ذات كسكنتا كسكنتا دكي جوانا مغانا على القرآن وإن الله لهذا الذين آمنوا إلى صلاة المستقيم تبقى على قولهم الله ني ينا شرية دماس إيماني زوا دهنيا من كسكا غانا كينا تقبع ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم wannan mas'ala ta kahurai game da alƙur'ani kakai tsamanin abin zai gushe shi kenan a wala ya zalu lazina kafa rufi maryatin min waɗannan kawarai ba za su bushe ba kin za su ci gaba da maganar kokonto kan alkur'ani da su yadda ba su ta kai shubha game da darish wani abin ba hasa ba za su yi wa haka kawarai za su ta yi maganar jayayya kan gaskiyar alkur'ani ko imani da alkur'ani haka za su yi ta yi hatta ta ti musa ta bakata har kiyama ta zo kwaram kin ba a fasa wannan jayayya da gardama da gaskiya haka za a ta hal kiyama ta zo kwaram shine bakatatan kwaram mana ba shiri aw yatihum azab yawmin aqim ko imma cewa kiyama ta zo kwaram ba su shirya ba kuma su su mutu ai akwai azaba ta rana mara albarka mana ranar lahira in bi ne ko kiyama ta zo kwaram ko su mutu suke Allah ya musu azaba gobe kiyama Allah ce al-mulku الملك يومئذ الله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله mulki a wannan rana gaba ɗaya ya tafi ya koma ga Allah eh malikal mulk malik yawmiddin duk da anan duniya Allah kan baka damar ka mallaki wani gari ko gidan ka ko unguwa kasa ko wani irin gwalgwajen Allah ya kan mallaka ma ba wani abu to amma a lahira hatta magana ba ka yi sai da uzuri komi karamta ligide ikhtiyari da Allah ya baka a nan duniya ka yi ko ka bari a ta afirka maka shi ba mai uzunin motsi komi sai an ce i Allah ya ɗauki wannan zaɓin da ya baka wanda a nan duniya baka zaɓi ko kai magana ta ƙwarai ko kai ta banza an baka zaɓi ka karanta ƙur'ani ko kai ta zage-zage duk kana zaɓi amma a lahira babu wannan zaɓi magana kenan mulki gaba ɗaya ya tattara ya koma ga Allah Allah zai cikiya gaba ɗaya bayan gama da kowa limanin mulkul yau zai kira ya kira ya mai dama kan shi amsa lillahi lafidar kafa gaba ɗaya komi ya koma ga Allah makaɗaici shi kaɗai ne ko mai rijaye a kan komi shi ce kenan mulki gaba ɗaya tattara a ran nan ya koma ga Allah shi kaɗai ya hakumu bai nahu kuma Allah shi ne mai hukunci tsakanin bayi e ba wani shuba ko zalunci Allah shi ne alƙalin mai hukunci tsakanin bayi da haka a wannan rana fallazina amanu wa amilu salihan fi jannatin na'im duk wanda ya kasa a nan duniya iya cikin masu imani wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna cikin gidajen aljannan ni'ima wani alƙawar Allah da kenan a bayan ƙare hukunci ga sakamako masu imani ba shi kaɗai ba da aiki nagari suna da gidajen aljannan ni'ima yan wannan magana an ce kullum akwai magana ko aiki to yakan yi wa aka samu su bayan Allah sun yi imanin kware imani na kwarai amma ba samu damar yin aiki ba kuma samu daraja a wajen Allah gwargwadon imanin su eh akwai wanda ya yi imanin imanin karin imanin shi da gaskiya ne biyu na abu amma kuma sai ga shi ya zama ƙolurin daraja kenan daman jigo abin ƙarfin imani ne man karanta ana hadisi hakan ya tabbata cewa wani annabi sallallahu alaihi wasallam iya bakin gari sai ya ga wani iya zawwa kan taguwa ya tarkaro madina sai manzo ya masa habbai wannan tare shi kuke ne ma da aka tare shi ya isko manzo Allah kasan wata taciya abin da ka zawa ci zawa ya manzo Allah mubaya daga rinsa kan abin da gashi kenan ana tattaunawa bayan mubaya bayan tattaunawa kurin sai irin dabba take fuskawa sai ice tsakanin ice sai kadan shi sai ta dushi ya zo da ka da ya zo da ka kurin sai mutuwa ne kai tsaye mutu ana sallar sallar ya sa aka ɗauko shi cika da ya cika aka ɗauko shi aka gyara manzana da kashi ɗauke shi da hannun shi ɗauke shi to anan to sabai suka zo manzo Allah sallama bai san kallon shi sai an kauda kai haka ana kula amma iya kauda kai bayan an kada mistara an binne annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce ya rasulullah wannan bawan Allah me me mun kana dan kauda kai kaman baka san kallon kai tsaye ita nan bawan Allah na tsaya mishi ya hoto da yunwa da da kishirwa ya hoto da kishirwa yunwa yace na ga a lokacin kuna kauda kai mala'iku na ga suna tusa mai abincin aljanna suna tura ne abincin aljanna a lokacin ya ce amir da dawa ce ya aiki kaɗan amma ya samu lada mai yawa daga aiki lokacin imanin shi kenan kina aka samu mutum mai daraja samu daraja a wajen Allah gwargwadon imaninka shi ne babban abu imanin shi ne jigon abu to amma kenan in da dama kuma ba imani ba aiki dole a gama imani da aiki idan babu damar yin shi shi ta lafiya masu imani kuma ya ce kuma aiki nagari ba kone ba ko ya ce to wa'annan suna cikin gidajen aljanna aljannan ni'ima amma ha bayan kuma ga dan magana bayan hukunci da Allah zai masu imani da ake da kwalle gina aljanna ma amma wallazina kafaru wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina
na kafaru wa kaddabu bi ayatina wanda suka kafirce mu Allah suka karyatar da ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin wa'annan su sakamakon su suna da azaba ta wulakanci ko ta kaskanci shin sakamakon mana marasa imani ci gaba والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا waɗanda suka yi hijira saboda addinin Allah ke saboda Allah suka bar tsangoma ta hana su addinin Allah inda suke suka bar wannan gari suka tayi wani gari saboda Allah sun makutulu aka kashe su bayan hijira kenan a wajen jihadi ya ce aumatu ko sun mutu a kan gadansu ko su mutu a wurin jihadi duk daya ko su mutu kai a wurin jihadi ko akan gado duk daya a wannan mutuwa iri biyu da rizqannahum Allah rizqan hasana alqawlin Allah zai arzuta su arziki kyakkyawa shine gidan aljanna don wa inna Allah lahu khairur rizqin Allah lahu khair Allah shine hiyya masazitawa kenan alqawlin Allah ne in dai kai hijira saboda Allah to alƙawarin Allah zai ciyar zai sa gidan aljanna shi tukucinka tunda ka bar garinka dan Allah ko ka mutu akan gado ko akan jihadi fi sabilillah lamun san kuma mutuwa takan bambanta a hagen fama da a gida amma a kowanne jin dai akwai sakamakon Allah da gidan aljanna yalla ce لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
yace la yudkhilan la yudkhilannahum mudkhalan yarzauna Allah zai shigar da waɗannan bayi cikin wata mashiga wadda Allah ya yarda da ita eh kuma inna Allah la alimun halim Allah masani ne kuma mai jimiri mana mai hakuri ne game da bayan shi kenan wannan kurin tukuci hijira kenan yan wacewa fadalati muhajirai ta farko ma kurin cewa barin wannan gari kadai ya ce su fadala a wajen Allah in wa bayan fadalar jihadi haka ma annan salasar ke cewa mamata fiye gare mutini ku ci balanmu ku filjanna mana da ruwa da ke cewa wanda ya mutu a wata ƙasa wadda ba tashi ba ba za ta tafiya ta Allah in ka mutu ba a garinku ba ya ce za a kanar tukucin farko aljanna tun daga inda aka aihe ka tsawon wurin za a baka tukucin wannan kare ko wuri a gidan aljanna tun daga garin garin ku zuwa inda ka mutum inda ba garin ku bane ba kenan akwai fadala kwarai ta hijira fi sabilillah dan wanda da cewa da farkon lamari hijira wajibi ne kowa ya je madina ya iski annabi sallallahu alaihi wasallam to manzara tun yana raye bayan musulunci ya zamana an bude maka ya ce tu daga yau babu hijira bayan bude maka tun iya ne babu hijira ta wajibi daga maka zuwa kwallo zuwa madina sai da musulunci ya zamana ita maka kanta ta koma birnin musulunci to wannan amma ce hijira ta gudu da addini duk inda kake aka hana ka cika rukunin addininka ka bauta mu Allah abin da ke wajibi kanka to baka da uzuri a wajen Allah ka bude ka je wurin da ka bauta mu Allah wannan tana nata hatta shi kiyama duk inda kake aka hana ka aka tsangome ka ba ka damar tsaye da addini abin da yake haƙƙi akan wajibi akan ka kana tsoro kana baka damar yi to wajibi ka bar wannan ƙasa ka sai da ruwa ina ga wannan Allah ya saka Usaimin rahimahullah lokacin da ya tafi Amurka kusan Allah mai cikawa bayan yayi muhadara babba ta musulmi na Amurka babban salci akai muhadara sai da to abin nan ya mu wallahi zama irin wannan wurare mutum ba da ya zo ba saboda duniya kura ku zamana irin wannan wuraren ba da awa kake ba kurin don ta more ko wata kuma haɗarin imanin ku haɗarin ibada ku to wallahi ba ku zira wajen Allah in dai mutum ba da awa zai ba kurin ne ta abinci kurin ci tuwo ya tara kuɗi to wallahi ba ta fa'ida gaba ɗan wa balle a yanzu akwai wuri da yawa a ƙasashe na musulmi na duniya kai na tura kaga ana tsoron sallar tsoron sallar yake amma yaji zaman kudi wai bai bai dace a garin ku sai garin ku ma sai garin ku ko mutum ya ji wallahi malam musallama yayi mun koye ko an tashi daga aiki an mun zo mu gama sallar bi to wace kaje ka sai garin ku tun nan ba mai ba mai tsango maka sai neman kudi ka tai wannan imani akwai wani akwai masu akwai yan uwa masu yin wani hanya ta hanyoyi da yawa masu yin wani matsala ba a wajen Allah ba uzuri ba ka uzuri a wajen Allah ka tsaya a wata ƙasa sallama ka tsoron yinta ka a gane kai musulmi ne ko a wajen aiki ka tsoron an ce masu wani auren aiki ma an ce ba a sallama gaba ɗaya ji nake cin kungiyar turai ta tabbatar da hukunci sai cewa wuraren aiki wasu kungiyoyi suka jayi tsara ma'aikatu na wata hukumar su sai suka ce ba sai da ba sa hijabi ko a sa hijabi su ba kun doki ja ka ja dokin ki kun wanki kun ji balajin aka saka aka ce wannan tsaran suka ce suna da gaskiya to heki ya gido yake yake can sai garin kuma kiyaye ko sai garin kuma sai yake heki ne cizir dan kun dan kun ki tuwo kun haka ba hujja ba hujja gaskiya nan suna ji gaskiya ba hujja ko daga sai garin da ba mu kan goma ka to da wani irin wannan dan wani irin wannan duk da kake za a tsammanin kan hana ka abinda Allah ya ce ayi to kamar ko garin ku ne kamar shi balle ba garin ku ba garin ku ma bari yake kalbale ba garin ba garin ku kun ka ta neman kudi ha kenan hijira tana nan gudu addini a kullum in ta kama ka yace kenan mun ga mun ga ko ليدخلنهم مدخلا يرضون الله زي شغال da su mashiga da ya ta kuma inna allaha la alimun alim Allah masanin da kuma hakuri ne ci gaba zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la'afuwun ghafur ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله wannan kuma hukunci da Allah ke yi cewa duk wanda aka ma wata ukuba mana yayi ramuwa ta wani zalimci da aka mishi amma daidai yadda aka mishi haka ya rama to wannan kuma suma bugi alai bayan ya rama aka sake mai ta'addanci aka jima kuma a sake mai wani sabo to wannan alƙawarin Allah da ya tsoron da Allah ta tabbake shi na musulmi sun hijira sun gudu da dukiyarsu an yi a samun shi abin shabadar aka yi uhud wani alƙawarin Allah ne kenan kan ku yi tsoron ramuwa karama an an maka yan uwa hatta ce ramuwa ko tsakanin kai da kowane ne karama daidai yadda aka maka baka da yawon Allah amma ka kaushe gona da iri ɗan wa akwai masala da muke tattauna kanta ta da ake maganar idan da na ke magana cewa cikin mahi girman kabira mutum ya zaki uwayen shi suka ce ya rasulallah ya za a mutum ya zaki uwayen shi ya ce ka zagi uban wannan shi zagi ubanka shi ne ka zagi babanka menin wa nan magana ai kai ka fara zagi shi wancan ramuwa ce kenan ta gajen ubanka zagi amma idan kai da aka fara zagiwa karama ba zagi ubanka ba haka nabi ce cikin sai musulun ya ce almustabbani maƙala fa'alal badi hata aka mazulu ya ce masu zagi guda biyu abinda duk ka faɗa fa'alar badi laihi iyakan wanda ya fara sai wanda aka fara wani huce gona da iri wannan ba ka yi laihi ba ka suka zaki ubanka ba shi zaki wani shi amma ka yi haƙuri shi amma an karama ba mai zargarka a shari'a zagin ka yi gama baka karama ba mai zargarka kai mai ramawa shi jama wacce zagi amma kai ramuwa ce kai amma kai ma kaka wuce gona da iri kuma kai ma kinka ya yi shi yake haka Allah ce to inna laha la'afu na ghafur Allah mai rango ne kuma mai gafara ne ga bayin shi ta gaba zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju النهار بالليل وأن الله سميع بصير to zalik nan Allah subhanahu wataala ya mana tambihi da ya gwada mana cikakken mulki da kudurar shi yace dan ku san bi anna la yulku al-layl fi an-nahar wa yulku an-nahara fi al-layl cewa Allah shi ke shigar da dare a cikin rana haka ya shigar da rana a cikin dare kenan wata ran daga daren ma'ana rana ta fi tsawo wani lokaci dare ya fi tsawo a yanzu wanne ya yawa a rana ta yawa za ka rana kusan awa goma sha hudu ce sha hudu sha hudu ce rana sha uku a ƙarƙar sha hudu rana an ce a saba ce goma sha hudu ne ma an ce ba ke ta alfudu ne ta ke wani lokacin ga wani ya yawa to duk wannan tsarin haka allah tsara kayan shi shi ke tsawaita dare ko ya tsawaita rana duk wani abu ne a hannun allah ba mai gama ga wani zama sai ce a rana ta haka za ta wuce kaza ba mai gama ga inda ya ka taɓa butan a koma dare ya tsawo ko ran ta wuto da abu ne a hannun Allah shi ke shigar da dare cikin rana rana cikin dare wa annan la samirun basir Allah mai ji ne kuma mai ganin bayan shi ne iya ji iya gani zalika kuma ce ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير zalik wannan bayani da Allah ke muku na tabbatar da girman shi girman mulkin shi ta bi annana huwal haq dan ku san da cewa Allah huwal haq Allah shine gaskiya abun bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min duni wal batil duk abin da ake bauta mun da ba Allah ba shirme ne ƙarya ce duk abin da ba Allah ba shirme ne bai iya komi bai mallaki komi ba Allah ke mallaka komi wa anna Allah huwal aliyul kabir cewa ku san da cewa Allah shine madaukaki sama da komi kuma shine mai girma ci gaba ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma shi mutane ba ku gani sai kuma ku san cewa Allah shi ke sabkar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu mudara kasa a waye gari da busa ta jajja wurin iska tana kadawa a waye gari wurin da kasan kasa ce iska na kadawa ta koma dan waisha wake wannan aikin Allah ne naka inna Allah latifun khabir Allah mai tarsasawa ne kuma masani ne gwani ne a kan komi tsarin shi ne hikima shi tsara yadda za a muku ruwa a yaraba a nan wata ran a yi a nan inda ko san da yake tsarin ruwa ya zima Allah gaba yi a yi a nan a can ya gama duniya gaba daya in afirka ta jamunarsa daban afirka ma yanki yanki ne a duniya kowa a kowane lokaci babu inda ba ruwa a duniya babu inda ba ruwan illa nan ana yi can ana kaka nan ana rani dole ta haka Allah tsara kayan shi dole ce maka a ya gano suka ci gamuwa oxygen da waye ya gama ne ne duk wa gama sukoci Allah gama kayan shi waye ruwan shi ruwan kuma ko ina a duniya na hudu ne hori a yau a duniya babu yanki da ma duniya ba a duniya Allah ya ɗauki ruwan shi ana yi amurka a yi hori a yanki na amurka a yi a europe Allah ya zika ta yi da kayan shi eh shi ke raba kayan shi yace lahu ma fi sama له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi dan wadannan ana jan hankalin bayi ku san da girman Allah da ake magana a kada ta da ibada abu dokoki shi abu tsarin da ya tsara wannan mai wannan iko shi ne Allah ba shi Allah lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi shi ke duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai an ce mulkan wa khaliqan wa abidan kullu min lillah duka halittar Allah ne bayi suke na Allah shi ke mulkin gani shi duk abin da cikin samai da kasai gaba daya wa inna la lahu wal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci bai bukata wajen kowa eh bai bukata wajen kowa an tuka Allah Allah ku ne masu bukata wajen Allah Allah mawadaci ne kuma alhamid Allah abin yabo ne ya cancanta a yabe shi cancanta yi Allah haƙƙin yabo gare shi alhamid bayan wannan Allah ya ce kuma ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah ya ce alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ard shin ba kwa gani ko ba ku san ba da cewa Allah shine ya sauƙaƙe muku dukkan abin da ke cikin ƙasa ya sauƙaƙe mu ɗan adam ya yi abin da ya ga dama ya ɗauko na ƙasa ya ɗauko na sama ya gama wannan da wannan duk wannan tashirin Allah ya ba mu dama mu yi abin da muke so da sama ƙasa kuma haka ya ce walfulka ta jari filbaha bi amri haka Allah ya sauƙaƙe muku cin ribar teku ga jirgin ruwa ne iya tahiya a saman teku da umarnin Allah idan ko ta dubunnai dukwanin ba magana tan ba kwantina dubu sattin fashe kwantina ba magana ba tan ba kwantina dubu sattin ki ɗaukar jirgin ruwa kwankin ɗari hanya ta wani shiga su ta masa dubu zartin kwantina yake ɗauka kwantina dubu zartin amma ya motsa ya tafi saman ruwa ka fara ka fada ka bace ya ce wa yi musu sama an ta sa'a al'arar Allah kuma cikin Allah zana so a kama girma Allah daga girma daga girma Allah Allah shi ne ya rike sama an ta sa'a al'adar kan ta faru ma ƙasa a kwatsi eh Allah ya rike kan shi ya ci illa fiti ne komi ne da uzuri shi abin da ya soke yi ya ci ‘yan ma ɗan adam balle wani allah sa wanda yake wai ya san yanayin duniya da zafi gasa ya inda za a ƙaddara ‘yan uwa kurin a saki su samcin ƙasa na rana kurin a sake yin haka na ai ba san bala'i ba ha ba ai ai wulwulu da tsaki ai yau da za a matsa zafi akwai tsari akwai tsari akwai amincin allah wallah kwarai muna cikin neman allah ba mai sanin abin wani yadda zai ilimin abu za ka san kurin akwai kima ta Allah abin ba wani ajiyar ka kara da ba abin da cikin tsari inda ana ce maka inda ce misali inda irin sistem ke rana ko sama da suka tafiya inda a ce aikin an adam ne a yadda abin ke tafiya yake gudana turmamin da rana da komi inda za a wani kuskure irin adam ke irakin wani kaskin kai irakin ciyar daya cikin sekundin sattin a ce an irar daya to wala su tamkin ya gama yawo ɓanna ta waka na ba rayuwa amma komi cikin tsari daidai ba abin da ke haka ka tsayiya komi ba wani problem ko daya haka Allah tsara kai shi sai zalika kadirul azizul alim haka Allah kaddara mu wayi masani haka tsara kai shi yace inna Allah bin nas da ra'ufur rahim lalle cewa Allah game da mutane Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai dan baran haram Allah kan Allah ba aitin nan an gama to Allah ya kusa mana Allah ya jin gama Allah ka jin gama me yace kuma wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur wallahi to wa huwa alladhi ahyaakum asali babu ku babu wata rayuwa Allah shi ya yi adam ya sami rai bayan adam da babu kai aka yi aka busa maka rai sun mai mitukun kuma Allah wanda ya makaran shi ne kuma zai kashe ku shi ya harce ya sa muku rai kuma shi ke kashe ku sun mai kuma shi zaka tada ku lokacin jesu innan innan insana lakafur gaskiya jinsi na mutum kwarai butuli ne butuli ne ba karamin mutum ne ba butuli ne ba karamin mutum ba da aka ke da ake ma Allah ko dole ne mai dole wani ma zai mun ji dai Allah mai ruwa mai kasa mai kaza dole mun ji amma Allah mai wannan ikon mai wannan kudura akan akan komi sai ce ayi a ce ba ni ga nan tsara muku ku ci a wannan bai mun bai mun namu zami haka nake wani ke Allah yanzu in ba dan Allah iya tausayi ba ai a tunda an gama to Allah ne hakuri ne mai tausaya ba kware da ya shiga saka shekara nawa ka tuba kuma Allah kuma Allah gawata maka kuma sa gidan aljanna wannan bai Allah ce kire shi ne Allah ce innal insana mutum mai fitirci ne mana ka mutu ya ka ka shi ne fitirci ci gaba لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
likulli ummatin ja'anna mansakahu ta'anna mansakal mansakal mansakal ha mansakal hum nasiku ba ala ta kowace al'umma mun sana mata mansakal hum nasiku ko da an ba ta irin ibadar da aka tsara mata ko kira wannan annabi al'umma da annabinta ko annabi ana ga mai ga irin abin da ya dace ku na ibada ga abin da ku yi tsayan kan ne ne ne Allah ta rabu ko ta al'umma da irin nata kenan kai ma annabi kai ma da naka ka zo da haka fala yunazi'unaka fil amal kasu maka jayayya duk abinda Allah ya ce ma kai kaka kula da yasu kullum kai abinda Allah ya ce kowane annabi da irin abinda Allah tsara mishi haka nan karka yarda su yi jayayya da kai cikin lamarin Allah da haka wadu ila rabbi kai ci gaba da kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim kai kana kan shiriya ba sai kuma akan hanya mai tsaka kinan karka damu da gardama su wa in jadalu wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun
yace wa in jadalu in har suke ta wurin kan neman jayayya da kai gardama da kai karka biya su faqulillahu a'lamu bima ta'malun sai musu Allah ya san abin da kuka sa kenan ku yi kayan ku ina ba الله يحكم الله يحكم بينكم يوم القيامة يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون kenan dai a bar ma Allah lamarin kowa yaje na shi shi dai Allah ya hukum bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakaninku gobe kiyama fi ma kuntum fi taqtalafun cikin dukkan dirikicin da ake na gardama kaza gaskiya ne barkai ana kan jayayya gobe kiyama Allah zai raba gardama shikenan ci gaba ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير na'am Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard shin baka san ba da cewa Allah ya san dukkan abin da ke cikin samai da kasai kuma inna zalika fi kitabuwa duk irin abin da yake wakana a sama ko kasa tuni an riga an shirya an programma komai a cikin littafin mafuza a rubuce ɗan wacce sai musulun wata ruwaya a nasarar ke cewa inna la qaddara maqadir khalq qabla khalq sama ta al'adad bi 50 alf sana wa kana ashu al ma madana ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara dukkan abin da shi halittu gaba daya ya programan komi kahin ya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin komi karkashin kulawa Allah ke komi da karkashin kadara ta Allah Allah ya tsara komi nan yan uwa iya cikin magana ta kaddara kuma iya cikin rukunin imani imani da kaddara ka yarda Allah ya kaddara komi amma ta shiga ta fasilin kaddara kuma ya ɗarin ka ya ga ai kaza ba za a kai kaza to wace kaza da kaza da kuma ba za a kai kaza wannan ba naka bane ba amma ka yi imani Allah ya kaddara komi ka ta an zo zamana a gida tun Allah ya kaddara mu arziki arziki zai haka Allah ya tsara kana gidan ka samu Allah ya tsara ka huto ka nema kuma haka ka samu wajen Allah eh haka Allah tsara sai na gida kwance gurin a hutowa aiki kai abin da Allah daura maka eh in sai kuma abu hannu Allah ki ba a dogara da kadara a bar abin da Allah tsara ne ke mishi eh kai ne kai naka amma kuma a cewa ta kuma ta bangaren addu'a to Allah ka zabi da zai azaba kana wajen addu'a wajen wani addu'a sai malamai ka ce a cikin kaddara kai bawa kakka da wani tafi amfani Allah ce akwai adda akwai amma inda ba wani abu ta fada an yace adda ita duka cikin kaddara ta Allah da shi ilimin Allah an kaddara an rubuta ma da kai kaza ne amma kuma duk a cikin da Allah Allah kuma ya rubuta dalilin kaza za ka yi ko adda ko dashi kaza ya a baka kaza duk cikin kadara ne ba abin da yake kana wajen wajen kadara ta Allah ko ma menene iya cin kaddara illa kaddara ne akwai ata kauniya akwai shar'iyya akwai abin da Allah ya kaddara ya yarda da shi akwai abin da Allah ya kaddara amma ko bai yarda da shi ba amma tsara amma ka zai kana da babu da ke kana wajen wajen ilimin Allah haka Allah haka Allah tsara wani zai tsara wani zai saka ya ce Allah suna ka ya tsara haka zai amma sai ya dogara da kadara bangi nan cikin cikin magabata wani hadisi an kawo farawo ya sata ya ce yanka da ya ce ai Allah kadara mu zai sata ita kuma Allah kadara zai yi muke maka hannu Allah kadara muke maka hannu kuma eh mutum kadara ka Allah ya kadara ka sata ko kuma ya kadara ka zai muke maka hannu dan ba zai kadara yake banza yace kenan da Allah ya san duk abin da ke cikin samai da kasai da kuma inna zalika fi kitab wannan komai na na halittu iya cikin littafin mafus alkuce ce inna zalika Allah ya san kuma wannan sanin wannan abun a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah ci gaba wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله أما متى يكسام سنة بوتر ون الله ما لم ينزل به سلطانا abinda ba a saka da wata hujja ba kan bautar shi wa ma laysa lahum bihi ilm abinda ba wani ilimi ba wata hujja ba masaniya kai kuma masana bautar shi Allah ce ƙarshe kuma da zalimi min nasir haka a zalimi ba shi da Allah kama shi ba mai taimakon shi ba mai kudin shi Allah ce gaba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذن أنا كرنتا مس آيوهم كما آيوي وند بيان سأهيلي كقرارة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أنا كرنتا آيوهم الله أتذاك دايني أهزك كاولي سنغمري بازاكو بازا كان مغامر الله بازا كان أتى الله يجي ذاك سنغولي داموس yadda abin ke damun daga mai karanta masa ayoyin Allah ya karu da suna billazi na tunu ya karu da suna billazi na tunu alayhim ayatina yadda abin ke bata mata kamar su bige kamar su bige shi tsaye kamar su bige wanda ke karanta ayoyin Allah yadda abin da ke bata mata da yake kamar abin shi a mai zama guda yace kun to ga musu afa unabiyukum bi sharrin min zalik kuna ga yanzu ku galaza mai da'awa zuwa ga Allah a bige ko a kashe to in ba ku labarin abin da ya yi wannan sharri na kisan ku ga mai imani ko mai kanta ayon Allah shi ne annawa kuna da sakamako na gidan wuta wa adhar Allahu alladhina kafaru ita kuma wuta ita ce Allah ya alƙawari ya tattalinta ga waɗanda suka kafirce mu Allah kenan ku za ku yi a duniya ku fike ko ku kashe mai kira mai kanta ayon Allah ba ku so ku tsane shi to kuna ga kun wani abu za ku bije kashe to akwai abin da yi wannan sharri shine wuta da Allah ya muku alƙawari wa bi'sal masir kace turda wannan makoma ka waye gari a ce gidan wuta ne makoma ka Allah ke
ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal والذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز نعم وإن أن mintuna ba su ba mu damar fasara wani ayoyin sha Allah kai mana asal ɗan wani karatu daga yau sai ina da sha bakwai ga watan zulhijja a kai ishirin da bakwai ishirin da bakwai kwana goma sha bakwai kenan hutun kwana goma sha bakwai sha ɗaya kenan juma'a ta uku daga yau zuwa ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم